الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyar ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahi na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata nan ma'ana wai cewa kamar yadda ya gabata canji baya halatta a yi jinkiri an gane ko misali sawa'an jinsi ya kaɗaita ko ya bambanta misali na kawo naira dubu guda ina son a bani sefa ta dubu guda da aka lissafa sefa ta naira dubu guda shine jika uku babu jika uku a wajensa sai jika biyu shin ya halatta in amshi jika biyu in ya samu jika ya cika mu ko kuma na zo da jika goma ta takarda a canza mu a wajensa babu jika takwas babu jika canji jika goma sai jika takwas ya halatta in karbi jika takwas in biyo shi jika biyu a nan ta gamu ta rabu in misali kasancewar kamar shi wancan jinsin kuɗi babu shi ne sai an samu to kwata-kwata wannan baya halatta an gane ku a nan sai dai yana iya kasancewa wannan shika biyu kabar masa a matsayin cewa kamar bashi ne amma abin da ya fi dacewa in babu canji cikakke kawai a fasa wannan canji saboda akwai shubuha a cikin shi akwai jinkiri yanda ka bada haka ake bukatar a baka kudi a ciki sai dai a nan abin da za ka yi ramta min jika takwas kin ramta min jika takwas kenan kafin in na samu canji kenan sai in kama ka jika takwas kenan wannan ramce ne kai amma ka ba da jika goma a baka jika takwas cewa in an samu jika biyu a cika maka wannan kwata-kwata baya halatta baya halatta me yasa saboda anan an samu shinkiri sawa'an jinsi ya kaɗaita ko jinsi ya bambanta shi iya abin da ake bukata hannu da hannu abin da ka bada a baka an gane ku sai dai a nan in za a iya bin wata hanya shine ya zaman turamci ne ba canji ba amma in a matsayin canji ne baya halatta baya halatta kamar yadda bayani ya gabata wanda umar allah ya kara masa yadda lokacin wanda lokacin da wanda ya zo ya canji shine Malik ibn Aus Talha ibn Ubaidillah ya canji dinari 100 a wajensa sai ya ce masa kaɗan yi haƙuri har wato yaro na ya dawo daga can gaba ma'ana mai tsaron mangazata zai gusa umar ya ce wallahi ba za ka rabu da shi ba sai ya baka kudinka kenan a tsaya har yaron ya zo ya baka kudinka amma ka rabu da shi wannan baya halatta kenan don haka abin da ya dace ko kuma mu ce abin da ya zama wajibi hannu da hannu jinkiri baya halatta a wajen canji kenan a baka wani bangare wani bangaren sai an samu wannan baya halatta iya abin da za a yi in babu canji cikakke a ramta maka abin da kake da bukata in ya so ka je ka canzo in ka canzo ka dawo masa da kudinsa kenan wannan a matsayin ramce ne amma in a matsayin canji ne bai halatta ya sanya ƙura'ani wani misali sutura ce mutum zai yi babu wani abu da zai ajiye a gabansa ya zame masa sutura shin ya halatta ya aje kamar ƙur'ani a hannunsa ya zame masa alamar shi ne sutura yana halatta don ita sutura akan yi ta ne da abu wanda yake kenan tabbatacce nan ba wani nau'i ba ne wanda yake na tozartar da alkur'ani an gane ko kamar yanda kana iya yin sutura da wani wanda yake gabanka a zaune to haka ko menene za ka iya ajiye shi amma abin da ya fi dacewa ka je ka nemo wani abu ka ajiye shi ne ya fi dacewa in kuma misali cikin masallaci ne ai akwai ginshikai akwai kuma katanga kuma akwai waɗanda suke a zaune wani yana zaune wani yana bacci to wannan sai ka je ka sanya shi gaba ya zame maka shine sutura na'am kamar kaka ake mi eh to wai tambayar dan uwa menene hakikanin hasada kuma yaya ne ne ake kamuwa da cutar hasada kuma in an kamu da wannan cuta ta wace hanya ake bi wato a magance ta a farko in aka ce hasada hasada wadda take haramtacciya domin akwai hasada wadda ta halatta amma ita ba a kiranta hasada guri ake kiranta kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa la hasada illa fitnataini maza Allah ya ce babu hasada sai cikin wato tadodi guda biyu ma'ana al'amura guda biyu su ne mutum yakan iya yin hasada me ake nihi da hasada shine guri farko maza Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi sanin alkur'ani yakan tsaya tsayin daka game da wannan alkur'ani wajen karanta shi da karantar da shi da yin aiki da abin da yake cikinsa dare da rana to wannan kana iya yin burin ina ma kai ma Allah ya sanar da kai alkur'ani ka ringa bauta masa kamar yadda wanda yake bauta masa da alkur'ani na biyu maza Allah ya ce mutumin da Allah ya ba shi dukiya Allah ya saka shi akan kashe dukiyar shi a hanyoyi na kwarai to shi ma wannan kana iya hasa da shi me ake nihin hasa da shi ka ringa burin ina ma a ce kai ma kana da dukiya irin tashi ka ringa ciyar da ita a hanyoyi waɗanda suke na ɗaukaka addinin Allah wannan ana kiranta hasada mahmuda hasada ce wadda take abin yabo amma a hausa abin da ake kiran wannan guri ake kiran shi kenan guri kwa in ma ya kasance guri ne akan aiki na alkhairi ko ya kasance akan aiki na sharri in guri ya kasance akan aiki ne na alkhairi to wannan abin yabo ne in ya kasance akan aiki ne wanda yake na sharri to wannan abin zargi ne hasada wadda take haramtacciya wato shine gurin gushewar ni'ima gabarin wanda Allah ya jaddada masa ni'ima misali mutum ne Allah ya masa ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta 'ya'ya ko ni'ima ta wani matsayi ka ringa burin cewa wannan ni'ima da Allah ya masa ta gushe kwata-kwata ya zamanto babu ita to wannan shine ake kira hasada kenan mutum ya yi burin gushewar ni'ima ga wanda Allah ya jaddada masa ni'ima ita kuma mataki-mataki ce wata tafi wata muni akwai wanda zai ringa burin wannan ni'ima in ta gushe ta dawo kansa akwai wanda zai yi gurin wannan ni'ima ta gushe kwata-kwata ba shi ba ta dawo kansa ba kwata-kwata ya zama babu ita babu alamarta an gane ku shi wannan na farko yana gurin ni'imar ta gushe ta dawo kansa ta dawo kansa to irin wannan shine yake kai mutum ya bi wasu hanyoyi waɗanda suke haramtattu da duk wasu kulle-kulle da dabu da wato hada kitimurmura ya bi nan ya shiga nan ya hada wannan so yake ga cewa sai wannan ni'ima ta gushe domin shi a bashi wannan matsayi shi ko wani kwata-kwata kawai abin da yake guri wannan ni'ima ta gushe ba yana nihin cewa ta dawo kansa a'a kawai ta gushe kwata-kwata ba shi ba shi to don haka dai gaba daya haramun ne kuma abin da yake ƙara nunin cewa hasada ta fi komai sharri da mugunta ta fi komai muni saboda ita ce farkon aiki na saƙo da aka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala domin ba komai ba ya hana iblis ya duka ya yi sujada ga annabi adam lokacin da Allah ya umarce shi face girman kai da hasada yana ga matsayin da Allah ya ma annabi adam wai bai cancanta ba shi ya dace a ce ya samu wannan matsayi don haka don hasada wato sai ya ki dukawa ya yi sujada ga annabi adam don hasada da girman kai don haka sai ya ringa bin hanyoyi yaya za a yi wannan ni'ima da Allah ya jaddada ma annabi adam ya ga cewa wannan ni'ima ta gushe shine ya ringa famar sai da ya fitar da annabi adam alaihi salam da matarsa hawa daga gidan aljanna kaga ya masa hasada kuma sai da ya bi hanyoyin da ya kusan masa da wannan hasada don haka cuta ce wadda take ta kai matuka a wajen muni saboda kwata-kwata duk mutumin da wani iya zabillahi Allah ya jarrabe shi da cutar hasada za ka ga rayuwarsa kwata-kwata ta tabarbare kullum za ka same shi a cikin kunci yake za ka same shi a cikin kunci yake kuma bugu da ƙari shi mai hasada yana nuna cewa rabon da Allah ya yi bai yi ba yaya zai ba wani shi ya hana shi ko kuma yaya za a ba wani dinkin abin da aka ba shi kaga wannan fito na fito ne da ubangiji subhanahu wata'ala ka nuna cewa rabon da Allah subhanahu wata'ala ya yi bai iya ba kuma bai yi daidai ba to don haka hanyar da ake bi a samu kubuta game da hasada wato shine yadda da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala da amincewa da shi kuma ka yi imanin cewa duk iya ƙoƙarinka da kai kawonka ba za ka wuce ba iya abin da Allah ya yanka maka kuma ka tabbata cewa duk wanda Allah ya nuface shi da wata ni'ima to baka isa baka hana baka isa baka hana ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di kuma haka na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma la mani alima a'tai wa la mudi lima manata manzon Allah fada yake cewa yake ya Allah la mani alima a'daita ya ubangiji na lalle babu wani wanda ya isa ya yi hani ga abin da ka yi nihin ba bawanka ba wanda ya isa ya hana wala mudiya limamana ta kuma ba wanda ya isa ya ba bawa ga abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya hana bawan shi to wani bai isa bai ba shi kuma duk abin da Allah ya yi nihin ba bawan shi wani bai isa bai hana kuma sannan in ka ga wani abu na ni'ima ga dan uwanka zuciyarka ta raya maka wannan cuta ta hasada abinda za ka yi sai ka yi gaggawa ka yi mata fada ka nuna mata rashin dacewar wannan abu kuma shi wannan wanda ka ga wannan ni'ima kai tsaye ka yi masa addu'ar cewa Allah ya dawwamar da shi a cikin wannan ni'ima an gane ko kama zuciyar ka fada kenan akan wannan gunewa da ta yi akan wata ni'ima da Allah ya ma wato bawa daga cikin bayinsa don haka sakamakon dai duk wanda ya wanke zuciyarsa game da cuta ta hasada shine aljanna a ranar kiyama wanke zuciya game da cutar hasada sababi ne daga cikin sababba na dacewa da aljanna a ranar kiyama kamar yadda hadisi ne sahihi wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine Amr ibn al-As yake cewa wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce da mu yanzu dan aljanna ya iso nan yace sai ga maka wani mutum daga cikin mutanen Madina da takalmansa ya fitar da su ya mallaka su a hannun shi gemanyarsa tana diga da ruwa na arwalla ya zo ya zauna aka gama wannan zama aka tashi washe gari allo ana zaune manzan Allah ya ce yanzu dan aljanna zai iso nan wannan mutum wanda yake na jiya shine ya koma dawowa kuma a sifarsa ta jiya ya yi arwalla ruwan arwalla yana daga a jikinsa takalmansa ya fitar da su ya sanya su a hannu ya mallaka aka gama wannan zama na yini na biyu a ra'ayini na uku hallo ana zaune maza Allah ya ce yanzu dan aljanna zai iso na wannan mutum na shekaran jiya da jiya shine ya koma dawowa kuma akan sifarsa ta shekaran jiyar da jiya a lokacin nan da aka gama wannan zama aka tashi amrun al'as sai ya tashi sai ya bi shi gida abdullahi ibn amr ya tashi ya bi shi gida da ya bi shi sai yake gaya masa cewa wani mun dan samu rashin zutuwa da mahaifina ina son kaɗan bani mafaka kwana biyu kafin ya huce da cikin haka ne ya ce ba laifi mu tafi ya taho gidansa ya sauke shi a matsayin bakonsa ne ana nan dare a cikin dare ƙarshen dare ya ga ya tashi ya yi wasu 'yan nafilfilinsa shine sai yake cewa aka wayi gari kuma bai ga wani aiki ba in ba waɗannan 'yan nafilfili da ya yi ya ga dai a shi iya ƙoƙarin da yake ma shi bai kai ba ma kusa da shi dare na biyu aka zo bai daɗa wani abu akan ibadar da yake har aka kai dare na uku washe gari sai ya ce masa wani tafiya zan yi shi ne bai gaba wata sabuwar ibada ma'ana duniya akan shi abin da yake shi yana son ya ga cewa mutum ne wanda yake ba dare ba rana sai ayyuka na ibada a lokacin da ya rako shi sai ya ce wani abin da nake so in faɗa maka ina son in faɗa maka gaskiya babu wani rashin zuntuwa da muka samu da mahaifina iya kawai abin da ya sa na kawo maka bakunci wato na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su uku yana cewa yanzu dan aljanna zai iso kuma sai naga cewa kai ne ka iso ya ce da Allah tambayar ka nake ba ni labari game da wani abu da kake yi wanda ya kai ka wannan matsayi ya ce masa wallahi iya abin da ka gani na ibada shine bakin abin da nake ba ni da wata ibada ta daban da nake in ban da wannan ya ce amma ni na san kaina ina da ɗabi'a ɗaya da wani hali na ɗaya-ɗaya tun da Allah ya yi ni ban taɓa gune ma wani akan wata ni'ima da Allah ya masa duk wanda Allah ya masa wata ni'ima ya ce da ni ba na gune masa ba na hasadar kowa zuciyata a wanke take ya ce to wallahi wannan shine matsayin da ya kai ka wannan matsayi ka dace da gidan aljanna ya ce abinda mu kuma ba ma iyawa a yau ji shi sahabin yake cewa abinda mu mafi yawan mu ba ma iyawa a yau da zaran ka ga Allah ya ma dan uwanka ni'ima shikenan sai ka yi ta gunewa zuciyarka ta yi ta ƙonuwa don haka wanke zuciya game da cutar hasada sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna don haka mutum kuma ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a Allah ya tsarkake masa zuciyarsa Allah ya tsarkake masa zuciyarsa don haka duk abin da ka gani na ni'ima a wajen dan uwanka to abin da ake bukata kai masa addu'ar Allah ya dawwama masa wannan ni'ima kuma kai ma ka koma zuwa ga ubangijinka ka roke shi ya baka kwatankwacin abin da ya ba wannan bawa ko sama da shi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul buyu wanda darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 82 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin ciniki na almuzabana lafazin almuzabana kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga wato azabin idan aka ce azabin shine addafu bi kuwa ko kuma ka ce addafu shadi ma'ana hankadar abu da ƙarfi ma'ana ka bangaje abu an gane ko wato don haka mala'ikun da Allah ya wakilta su game da tsaron wuta ake kiransu azzabaniya saboda sun kai matuƙa a wajen hangazar duk wanda Allah ya sa su hangaje shi ake kiransu azzabaniya to don haka shi wannan ciniki nau'i na wannan ciniki shine ake kiran shi wato almuzabana me yasa ya samu wannan suna almuzabana domin kowane ɗaya daga cikin mai saye da mai sayarwa na famar ya hangaje dan uwansa game da haƙƙinsa ya zamanto shi yake sama da dan uwan shi shine sai malam ya ce wahiya bai'u tamri bi samari wato shine sayar da dabino da maga ma'ana ka ba da busasshen dabino a baka maga wannan shine ake kira da almuzabana an gane ko yin haka kwa haramun ne kamar yadda ƙarin bayani zai zo kenan shine ya ce wa huwa bai utamri bi samari shine sayar da wato busasshen dabino bi samari wato game da karɓar maga kenan ka ba da busasshen dabino a baka maga to wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta domin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya samu mutanen madina suna haka sai yake tambayar maza Allah yake cewa ita magar in ta bushe takan ja da baya ko ba ta ja da baya aka ce masa takan ja da baya ta rige maza Allah sai ya haramta wannan ya ce daga yau wato cinikin muzabana an haramta shi shine sai ya ce wa bai uzzabibi bil karni hakanan sayar da azzabib bil karni wato da inabi lafazin azzabib kamar yadda bayani ya gabata ainihi inabi ne bayan kenan an shanya shi ya mutsi an gane ko domin inabi in yana danyi ruwa gare shi a ciki in ya motsi shine ake kiran shi da azzabib kamar yadda dabino in yana danyi abinda ake kiran shi arrutab in ya bushe sai a ce masa attamar shi ne ce wa bai uzzabibi bilkaun haka nan haramun ne malam shi ne ce da hukuncin sayar da azzabib wato bilkarun wato game da inabi ka ba da kenan azzabib a baka inabi to wannan shi ma haramun sai ce wa bai araya da kuma ciniki na araya araya jam'i ne na ariya kamar yadda yau za mu iske babi na musamman akan hukunce-hukuncen ta tare da cewa bayani ya gabata akan me ake nihi da araya to a shine baban malam ya zo mana da hadisai kusan guda shida ko kuma zuwa bakwai waɗanda suke nuna mana haramci wato ciniki wanda yake na muzabana kamar yadda hadisi na farko a baban shine hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tabi'u thamara hatta yabdu salahu sai ce wala tabi'u thamara bitamr manzo Allah ya ce kada ku sayar da maga ko kuma kada ku sayar da ƴaƴan itace hatta yabdu salahu manzo Allah ya ce sai ni narsa ta bayyana ƴaƴan itaciya baya halatta a sayar da su sai in ninarsu ta bayyana in ninarsu ta bayyana to wannan ya halatta a sayar da su sai ce wala tabi'u samra bitamri manzo Allah ya ce kada ku sayar da maga bitamri wato game da busasshen dabino kenan kada ku yarda ku ba da maga a ba ku busasshen dabino haramun ne shine ya ce wala tabi'u samra kada ku sayar da maga bitamri da busasshen dabino wannan hadisi nassi ne a bayyane wanda yake nuna haramcin ciniki wanda yake na muzabana domin dama in aka ce almuzabana shine sayar da 'ya'yan itaciya wanda suke ɗanyu game da jinsinsa wanda yake bushashe an gane ko sayar da 'ya'yan itaciya kenan ɗanyu a baka jinsin wannan 'ya'yan itacen kenan wanda yake busheshe kamar ka ba da maga a baka dabino busheshe to wannan haramun ne shine ake kira da almuzabana shine a hadisi na biyu a baban hadisin zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa ba'da zalika fi bai'il araya birrudabi aw bitamri wa lam yurakhis fi ghairi wato bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame a wajen ciniki wanda yake na araya birrudabi wato mutum ya bada maga aw bitamri ko kuma ya ba da kenan dabino wanda yake bushashe kenan a bashi maga shine ake kira kenan a raya shine sai yake cewa walam yurakhis wato fi gairihi maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi rangwame ba fi gairihi in ba a abin da ya shahi a raya shi kadai ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame kamar yadda ƙarin bayani zai zo in aka ce a raya jami'i ne na ariya wanda kasancewar mawadata masu gonakai na dabino da itace sukan taimaka ma waɗanda suke talakawa mabukata sai ka ware wasu itace daga cikin gonarka sai ka kirayi mabukaci sai ka ce masa tun daga nan zuwa can 'ya'yan itacen nan na baka su ka ringa zauwa kana yanka da yake in lokacin maga ya yi lokaci ne wanda yake na bukata wasu ba su da kudin da za su saya wasu kwa suna da abin da za su iya badawa a basu amma kudi ne tsaba ba su to a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi rangwamen in ka ware waɗannan itace ka nuna cewa ka ba mutum to sai ka damu game da yawan kai kawo da yake domin sukan kwashi iyalansu su tafi cikin wannan gona da sauransu maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rangwame kai mai gonar kana iya kiran shi wanda ka masa wannan kyauta ka ce yanzu wannan itacen da na ware na ce na maka kyautar 'ya'yansu kaddara cewa yanzu in suka bushe za su kai kamar tiya nawa idan aka yi hashashen cewa misali zai kai tiya hamsin ko sama da haka ko kasa da haka sai ka je ka auno a cikin rumbunka da bino tiya hamsin ka bashi ka ce to daga yau to wannan shine ake kira a raya kenan kai da kai to ya halatta ka sayi wannan maga ka ba da busheshen da bino a bar maka ita kai in ta bushe kai ki kayan ka kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka shine a takaice dai duk hadisan da suka zo a baban hadisai ne waɗanda suke haramci game da ciniki wanda yake na muzabana kamar yadda hadisi na hudu a baban hadisin abu sa'ida al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam naha anil muzabanati wal muhaqala sai ce wal muzabanatu ishtira'u thamari bit tamri ala ru'usin naqli wato lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da ciniki na muzabana sai ce wal muhaqala da ciniki wanda yake na muhaqala idan aka ce al muhaqala shine sayar da abinci wato a cikin kaikansa misali kamar an buge hatsi yana cikin kaikansa a zo a yi ciniki an gane ko shine malamai suke cewa bai uhabbin fi sumbulihi sayar da kwaya a cikin zangarniyar da wannan haramu ne a sussuke a sheke in ya so a sayar amma yana cikin kaikansa wannan baya halatta me yasa saboda ba a san gwargwadon shi ba duk yanda za a yi sai an zalunci wani shine sai ce wal muzabanatu ita muzabana ishtira'u samari bi tamri ala ru'usin naqli wato shine sayan ƴaƴan itace ko kuma mu ce ishtira'u samari sayan maga bi tamri game da ba da dalilin bushashe ala ru'usin naqli a lokacin da ita magar wato tana kan kenan itace tana kan kenan itacen na dabino ma'ana a yi kirdada a ce nawa za a saya to wannan kwata-kwata baya halatta sai dai in ariya ce a nan ne kadai ya halatta wannan kenan da ya ce ala ru'usin nakhli wannan kenan alal aglab ne ko da an yanko ta in dai magaci to baya halatta a yi cinikinta da dabino wanda yake bushashe me yasa saboda anan akwai jahiltar kwatankwatacce ne a ma'ana babu yadda za a yi a tantance cewa an yi daidai da daidai domin magar in ta bushe sha ba da baya take za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي عن عطاء وابن أبي رباح وأبي الزبير هو محمد بن مسلم المكي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أنه قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسك أو دون خمسة أوسك قال نعم قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن أيينة الهلالي المكي أنه قال قال يحيى بن سعيد هو الأنصاري سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرسها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يرونه عن جابر رضي الله عنه فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لي سفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاه قال لا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayar da maga akan itacen dabino bi zahabi awil fidda wato na mutum ya ba da zinare ko ya ba da azurfa domin zinare da azurfa su ne galibin kudaden da suke amfani da su a wancan lokaci an gane ko duk da cewa kasancewar abin bai takaita ba gaba da zinare da azurfa duk abin da za a iya badawa a matsayin shine wato iwa ma'ana ka bada kenan ka amshi wani abu kenan zai iya shiga ƙarƙashin baba bayani ya gabata a baban da ya wuce haramun ne mutum ya ba da busasshen dabino a bashi maka kamar yadda ciniki ne da suna yi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaya aka masa bayani cewa in ɗanyen ya bushe yakan ja da baya ya ragu mazan Allah sai ya ce to wannan ciniki baya halatta shine ake kira da almuzabana to a nan misali gona ce ta dabin dai ga ya dabino ya yi yaya shin ya halatta ka zo ka ba da kuɗi a yi ciniki ka sayi wannan 'ya'yan dabino suna kan itaciyar shi ne anan malam ya yi babi kenan ka ba da zinare ko azurfa shi ne anan malam sai ya zo da hadisin abu zubair almakki shi da abba ibn abi raba daga malamin su jabir ibn abdullah allah ya kara masa yadda ke cewa نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da cinikin maga ko kuma cinikin 'ya'yan itace kenan suna ɗanyinsu hatta ya ɗiba wato sai sun nuna kenan hatta ya ƙiba sai kenan ɗanɗanansu ya zamanto ɗanɗano ne wanda yake mai zaƙi ma'ana an tabbata kenan nina ta bayyana sannan ya halatta a saida amma duk 'ya'yan itacen da ninarsu ba ta bayyana ba to haramun ne a sayar da su shi ne ya ce nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an bai isamari wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da maga hatta ya ɗiba manzan Allah ya ce sai ta nuna kenan sai da bino ya nuna ya yi ɗanɗano kenan kawai iya abin da ya rage masa bushewa sai ce wala yu ba'u shay'un minhu ba a sayar da wani abu minhu wato na maga illa bidinari wa dirham wato sai da dinare ko dirhami kenan sai da kuɗi ya ce illar araya sai araya kawai a nan ne kaɗai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame akan iya ba da busasshen dabino a karbi dabino wanda yake ɗanye a takaice shi kenan maga a nan ne kaɗai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame to a nan ya ce illa bid dinare wa dirham sai da dinare da dirhami wannan alal aglam ne amma misali kana da gona ta dabino ga maganan ina da alkama ko ina da hatsi ko ina da shinkafa nakan iya kawo maka wannan shinkafa ko alkama in ce dabino nake bukata kamar wannan a yi hashashe ya kai tiya nawa kina abinda aka yi hashashe to tiya nawa zan baka ta shinkafa ko ta alkama kamar mun shi to anan ya halatta in baka shinkafa ko in baka alkama in karbi wannan dabino wanda yake danye sharaɗi dai ya zaman tuni na shi ta bayyana inda na shi ba ta bayyana ba baya halatta me yasa saboda a nan babu almuzabana saboda shinkafa daban dabino daban ko alkama daban dabino daban kaga ba cinikin jinsi da jinsi bane ba akai wanda yake danye da wanda yake busheshe inda a ce dabino ne zan baka ka bani wannan to shine baya halatta sai a raya ne kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rangwame sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin abdullahi ibn abdulwahab yake cewa naji malami na al'imamu malik a lokacin da ubaidullahi ibn rabi yake masa tambaya cewa a haddasa ka dawud an abi sufiyan an abi hurairata radiyallahu anhu yake cewa shin yanzu dawud ibn husayn ya zantar da kai ko mu ce ya baka labarin hadisi daga Abu Sufyan shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya yi rangwame a wajen bai'ul araya ciniki wanda yake na araya fi hamsati ausukin cewa akan iya yi a gwargwadon wusuki biyar auduna hamsati ausukin ko abin da bai kai wusuki biyar ba qala sai al-imam malik yace masa na'am kwarai daud ibn husayn wato ya bani wannan labarin wannan hadisi cewa manzon Allah ya yi rangwame game da cewa kenan abin da yake wusuki biyar ko abin da bai kai wusuki biyar to wannan ba laifi akan iya yin ciniki kenan a bangaren abin da ya shafi a raya lafazin ausuk jam'i ne na wask idan aka ce alwasku an gane ko shine wani ma'auni ne wanda yake nasu a wancan lokaci wanda shi wuski abin da yake badawa yakan bada gwalgwadon shine sa'i 60 duk sa'i dai shi kuma mudu hudu ne mudu hudu ne kenan mudu hudu shine kamar tiya wadda muke awo da ita a yau illa kasancewar tiyar da muke awo da ita ta ɗanɗara wato sa'i da kaɗan ba da yawa ba to don haka dai a takaice kenan in aka ce wuski shine tiya 60 sattin-sattin sau biyar shine tiya 300 kenan abin da yake wuski biyar ko abin da yake ƙasa da wuski biyar shine yake cewa lalle maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame ba laifi akan iya wannan ciniki to tare da cewa malamai sun ɗan yi saɓani game da wannan gwargwado me yasa saboda a wannan riwaya akwai kokonto shin musuki biyar ko kuma abin da bai kai wusuki biyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa don haka wato al'imamu shafi'i ko kuma mu ce malaman malikiya da malaman shafi'iya sun sha bamban su malaman malikiya suna ganin cewa daga wusuki biyar abin da yiwu ƙasa wannan ya halatta kenan daga tiya dari uku abin da ya yi ƙasa wannan ya halatta kenan shi wanda aka ba 'ya'yan itacen dabino kenan mai gonar ya gan shi cewa ya ba shi dabino wanda yake bushashe me yasa saboda a nan an samu cewa wusuki biyar ko abin da bai kai wusuki biyar ba to don haka suke ganin cewa kenan daga wusuki biyar din abin da yiwu ƙasa yana halatta a wajen malaman malikiya amma in ya ɗora akan wusuki biyar to baya halatta sannan malaman shafi'iya kamar yadda al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa da saura daga cikin magabata sun tafi akan cewa da su da malaman hanabila cewa abin da ya kai wusuki biyar baya halatta sai dai kasa da wusuki biyar kasa da wusuki biyar shine ya halatta me yasa saboda kasancewar anan an samu kokonto kenan kasancewar a nan in an kai wusuki biyar ana iya fadawa cikin haramci kenan yana iya zamantowa ƙasa da wusuki biyar ɗin shine kenan abin da aka kiyaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma in ya wuce in ya kai wusuki biyar kenan bai halatta ba to don haka suka tafi shi al'imamu shafi'i akan cewa abin da bai kai wusuki biyar to wannan ya halatta amma in ya kai wusuki biyar baya halatta sai ma aka samu riwaya ingantacciya daga jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin na cikin musnad na al-imamu ahmad hakanan ibn kuzaima ya inganta hadisin a cikin littafinsa da ibn hibban da al-hakim jabir ibn abdullah yake faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ba da izini ga su ma'abuta a raya cewa su sayar da wannan araya da suka yi game da kirdadarta sai ce alwusku alwasku walwaskai sai ce wasalasa wal arba kenan wuski ɗaya ko biyu ko uku ko hudu don haka kenan da yawa daga cikin malamai suka ƙayyade kenan bakin wuski hudu shine akan iya yi in ya ɗora hudu ma baya halatta kamar yadda shi wannan hadisi na jabir mazala sallallahu salama ya ce wuski ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kenan abin da ya wuce hudu ma bai halatta ba tare da cewa a wancan da ya ce wuski biyar ko abin da yake kasa da wuski biyar al'imamu shafi'i sai ga in dai bai cike ba dai biyar to yana halatta in dai ya yi kasa da wuski biyar amma in ya kai biyar baya halatta su kuma malaman malikiya sai suka ɗauki biyar kin shine gaya ya ɗora akan biyar kin kenan baya halatta to amma magana wadda take mafi rinjaye in ya kai biyar baya halatta in ya kai biyar baya halatta ƙasa da biyar kin dai shine ya halatta abin da yafi dacewa a dakatar da shi akan wusuki hudu kamar yadda Jabir ibn Abdullah ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewar anan kenan in ma ya kasance shi mai gonar kenan in ya ga an dame shi da kai kawo to yakan iya faɗa ga shi wanda ya mai kyautar zo mu yi hashashe wannan dabino da na baka zai kai gwargwadon nawa idan aka yi hashashe iya abin da aka zai yi kenan sai ya auno dabino a rumbun shi ya baka daga ran nan kenan ka bar masa gonarsa ko kuma kai da aka ma wannan kyauta sai ya zamanto kafi bukatar busasshen dabina to a nan kana iya ganin shi mai gonar ka ce masa da nan da kaban wane abinda nake da bukata a bani busasshen da bino in bar maka da nan ka kenan a nan kai in ka ga kai da aka ma kyautar ka fi bukatar busasshen da bino to ba laifi bane baka sayar ma mai gonar ko shi mai gonar in ya ga ka dame shi kenan ya sayi wannan maka ya baka da bino wanda yake busasshe to tare da cewa wasu daga cikin magabata kamar irin su al'imamu shafi'i suna ganin cewa in har mabukata bukata ta kama su ba laifi ba ne ba suna iya ba da busheshen dabino a barin a basu ita a basu maka kamar misali da yawa za ka samu mutane lokacin da biyu 'ya'yansa sun yi yayi maga lokacin da ake bukatarsu kai kana da busasshen dabino kuma ba ka da kudin da za ka iya badawa a sayar maka amma kana da busasshen dabino kuma ga ya kai da iyalinka kuna buƙatar wannan ɗanyen maga to a nan sa'al imamu shafi'i da wasu daga cikin magabata suka ce ya halatta shi mabukaci ya shi ya ga mai gona ya ba shi busasshen dabino ya ware masa wasu itace na dabinnai kenan ya bar masa magar ya ringa zawa da iyalin shi yana yanka suna ci an gane ko amma shi al'imamu malik Allah ya ji kansa shi ya taƙaita abin tsakanin mai gona da shi wanda aka masa kyauta in wani ne can daban baya halatta sai dai ka ba da kuɗi a baka ko ka ba da kayan kuɗi wanda yake ya sha bamban kenan da wannan 'ya'yan itace da kake bukata shi iya abin da ya kawai ya taƙaita shi ne akan kenan shi mai gona da zai ɗauka ya fi kyauta ga wanda yake mabukaci kenan a nan shi mabukacin in ya ga ya fi bukatar busasshen dabino yakan iya neman mai gonar cewa ya sayi wannan maga da ya bashi ko shi mai gonar in ya ga an dame shi kenan ya nemi cewa wanda ya ma kyautar ya sayar masa da wannan maga ya bashi busasshen dabino domin ya bar masa gonar shi amma kasancewar in jama'a suna da bukata misali talakawa mabukata suna da busasshen dabino ba su da kudin da za su saya to a nan da malamai suka kalli mece ce illar illar dai shine bukata ta jama'a to a nan shine sai sai suka tafi akan cewa mutum yakan iya ba da busasshen dabino a bar masa ita maga kenan ya ringa yanka amma sharaɗi kada ya wuce wusuki hudu kenan wusuki hudu da abin da yake kasa da haka in ya wuce haka kenan baya halatta sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin wato sahal ibn abi hasma Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai islamari bitamr wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da cinikin maga da dabino wanda yake busheshe ma'ana ya hana ka ba da busasshen dabino a baka maga ko ka ba da maga a baka busasshen dabino sai ce wa rakhasa fil ariya manzon Allah ya yi rangwame game da ariya an tuba a bi kharsiha wato a sayar da ita game da kirdada da hashashe da aka yi cewa wannan dabino dai ya kai kamar tiya kaza ya akuluha ahluha ruqaban wanda masu ita wato za su ci halin yana danye kenan yana maga to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame a sayar da ita kenan bi kharsiha game da kirdadarta kamar yadda muka yi bayani kenan an baka maga cewa ka ringa yanka sai kaga kafi bukatar kenan danyen bushashen da binu kenan sai ka sayar ma shi mai gonar kenan ya baka da binu bushashe ka bar masa itacen sa shine yace wa akasa manzo Allah yayi rangwame fil ariya wato game da ariya an tuba a bikharsiha a sayar da ita bikharsiha da kirdadarta ya akuluha ahluha ruqaba da masu ita suke ci kenan halin yana danye yana maga wa qala sufyan marratan ukra sufyan wato ibn uyayna wani latti na daban abin da yake fada illa annahu rakhasa fil ariya yace sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame game da ariya kenan da ya ce na ha an bai isamari bitamri sai ce illa annahu rakhasa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rangwame fil ariya game da ariya yabiquha ahluha da masu ita sukan sayar da ita bi kharsiha wato game da kirdadarta ya akuluna haruka ba wato da za su ci a lokacin da yake maga to ya halatta su sayar da ita kenan an baka ya halatta ka sayar da ita an gane ko kenan a baka da bino wanda yake bushashiya qala sai yace huwa sawa yace duk ɗaya ne da wancan lafazi da wannan lafazi babu bambanci wani lokaci kenan sai yace musu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai istamar bitamri wa rakhasa fil ariya an tuba bi kharsiha ya akuluha ahluha ruqaba wani lartin kuma sai yace naha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها bi kharsiha ya'kulunaha rudaba kenan anan in ma ya kasance shi mai gonar shine ya buƙaci a sayar masa da wannan maga saboda an dame shi ko kuma shi wanda aka ma kyautar ya fi buƙatar busasshen dabino kenan sai ya nemi cewa a sayi wannan maga tashi sai ya ce huwa sawa ya ce duk ɗaya ne lafazin kenan ba bambanci ƙala sufiyanu sufiyanu ya ce faƙultu li yahaya sai na faɗa ga yahaya bin sa'id al-ansari wa ana gulamu a lokacin nan ina yaro matashi ma'ana yana yaro ne matashi yake munazara da malamin nasa yahaya bin sa'id al-ansari ya ce inna ahala makkata ya ce ai lalle mutanen makka ya na suka suna faɗa suna cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama rakasa lahum fi bai'il araya cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwame game da ciniki na araya ma'ana mutum ya ba da kenan busasshen dabino a bar masa kenan magar shi mai gonar faƙada sai ya ce wa ma yudiri ahla makka yan makka ko wane ne ya ba su labari wane ne ya faɗa musu wa ya sanar da su na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame game da ciniki na araya kultu sai na ce masa innahum yarwunahu an jabir lalle su mutanen makka suna rawaitowa ne daga jabir ibnu abdullah kamar yadda shi ibnu shurayj al-makki da aba ibnu abi rabah suka rawaito daga jabir ibnu abdullah kaga aba ibnu ibnu abi rabah da shi da wato ibnu shurayj gaba ɗayan su mutanen makka ne ga kuma sun rawaito daga jabir ibnu abdullah shine ya ce innahum yarunahu su mutanen makka suna rawaitowa ne an jabir daga jabir ibn abdullah fasakata ya yi ibn sa'id al-ansari sai ya ja bakin sa ya kame qala sufyan sufyan sai yake cewa inna ma aradtu abin da yasa na masa wannan tambaya nayi nihin anna jabiran dan in tabbatar masa cewa jabir min ahli madina jabir yana daga cikin mutanen madina su kuma gaya mutanen maka suna cewa manzan Allah ya musu rangwame game da ciniki na araya kuma gaya ana rawaitowa daga wajensa daga wajensu ana rawaitowa shine sai ce na yi nihin don na tabbatar masa cewa jabir ko yana daga cikin mutanen madina yaya su mutanen maka za su ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwame kila li sufyan sai aka ce ga sufyan alaysa fihi naha an bai isamari hatta ya guduwa salahuhu shin yanzu bai zamanto ba a cikin hadisin na jabir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da cinikin maga ko kuma sayar da 'ya'yan itace sai ninasu ta bayyana falala sai ce a'a a cikin wannan hadisi babu wannan lafazi tambaya aka masa aka ce alaisa fihi shin a cikin hadisin babu maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin sai yadda 'ya'yan itace sai nunarsu ta bayyana ya ce a'a kenan iya abin da yake cikin lafazin hadisin shi wanda sufiyan ibn uyayna ya rawaito iya abin da yake cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin sai yadda maga da danyen da busasshen dabino sai dai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame game da kenan ciniki wanda yake na a raya in an yi hashashe an yi kirdada an ga cewa wannan 'ya'yan wannan maga da take kan itacen da binan nan in a ce an yanke su ya bushe kenan zai kai tiya tamanin ko tiya ɗari kenan a wannan lokaci ba laifi ba ne shi mai gonar ya ba da kenan busasshen dabino a bar masa magarsa ko shi wanda yake kenan wanda aka masa kyautar ya nemi cewa a bashi busasshen dabino ya bar wannan maga da aka masa kyauta ya ce iya abin da dai yake cikin hadisin amma maganar cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da 'ya'yan itace sai nasu ta bayyana ya ce baya cikin wannan hadisi ba yana inkari kwata-kwata game da cewa maza Allah bai faɗa haka ba a cikin wannan hadisi dai babu shi iya abin da yake cikin shi kenan rangwame game da ciniki wanda yake na raya a takaice kenan wannan babin yana nuna mana 'ya'yan itace wato ya halatta a sayar da su in dina nasu ta bayyana ka ba da kuɗi ko ka ba da azurfa bai takaita ba ga abin da ya shafi da biyu ya halatta kenan ka ba da kuɗi a sayar maka kamar yanzu misali gona ce mutum ya shuka ta hatsi ko dawa ya fitar da kai ya yi ‘ya'ya to ya halatta ka sayi amfanin gonar gaba ɗaya ka bashi kuɗi amma bai ya halatta a sayar da wannan kin sai in nuna hatsin kenan ta bayyana an tabbata kenan ya riga ya yi kwaya iya abin da ya rage kenan shine bushewar shi to ya halatta a sayar maka da gonar gaba ɗaya in ya so kai ka zo ka yanki amfanin باب تفسير العرايا وقال مالك رحمه الله العرية العرية أن يؤري الرجل الرجل النخل ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس العرية العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاب ومما يكويه قول سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بالأوسك الموثقة وقال ابن إسحاق في حديثه النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يغري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نقل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ورخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر قال حدثنا محمد وابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتري فتشتريها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da ma'anar wato a raya kenan tafsirin ta menene ma'ana a raya a shir'ance in a yaren larauci ne in aka ce al'araya an ciro shi ne daga al'uri idan aka ce al'uri wato shine tsiraita kenan me yasa saboda lokacin da ka kirayi wani mabukaci talaka ka nuna masa daga nan zuwa can duk itacen da suke nan na baka 'ya'yansu kaga wannan sun tsiraita game da zakka ba sa cikin naka in ka tashi lokacin da ka yanke 'ya'yan itacenka kenan su ne za ka fitar da zakkarsu amma wancan ba sa ciki kenan me yasa saboda sun riga sun tsiraita sun fita daga cikin kenan mallakarka shine sai ce wato wa qala malikun a shar'ance kenan shine anan al-imamu malik Allah ya ji kansa sai yake cewa al-ariyya ma'anar ita ariya sai ce an yi guriyar rajulun rajulan nakhla wato shine mutum da ya kama wani mutum kyautar wato da binnai itacen da binnai sai ya nuna masa cewa na baka 'ya'yan da suke jikinsu thumma ya ta'azza bi dukhulihi alaihi sannan shi mai gonar sai ya zamanto yana cutuwa game da shigar shi wanda aka masa kyautar kenan gonarsa fa rukhisa lahu shi mai gonar sai aka masa rangwama an ya shitari ya hamil hubitan wato ya sayi wannan maga da ya ma wani kyauta kenan da dabino wanda yake bushe shi ka masa kyautar cewa wannan maga na baka ita ka ringa zawa kana yanka to sai kaga kai kawon shi yayi yawa kana cutuwa game da haka kowane lokaci ya zo ya bude gonar ka ya shiga to sai kaga abin da ya bai maka ba anan to an maka rangwamen ka kiraye shi a zo a yi kirdada maganin da na baka ta kai tiya nawa in ta bushe ta yi tamanin ko ta yi ɗari ko ta yi tisi'in to sai a ɗauke shi a tisi'in misali a lokacin nan sai ka je rumbunka ka auna da bino tiya tisi'in kenan ka bashi daga ran nan kenan ya fita daga sha'anin gonarka ibnu idris wato ibnu idris kamar yadda wasu malamai suna ganin cewa wato al'imamu shafi'i ne kamar yadda kuma wasu daga cikin magabata suna ganin cewa abdullahi ibn idris wato al'audi shine ake nufi da ana shine ya ce wa ƙalibin idris duk da cewa dai malam ya fi rinjaye da cewa al'imamu shafi'i ne me yasa saboda maganganun da ya zo da su da fatawar sun yi daidai kamar yadda yake cikin littafinsa al'um shine ya ce al'ariya wato abinda ake nihi yake cewa al'ariya la ta kunu illa bil kaili min at-tamr yadan bi ita ariya ba ta kasancewa kenan cinikinta sai da dabino wanda yake aunanne kenan hannu da hannu kenan in ma za a yi cinikinta kenan sai da dabino wanda yake bushashe a zo hannu da hannu kenan ba maga ba za ka bashi dabino za ka bashi bushashe kuma a zo hannu da hannu sai ya ce wala ta kuni biljizaf ya ce ba ta kasancewa biljizaf wato da dabino wanda yake baga ba za ka nuna masa tarin dabino bushashe ka ce masa je ka kaɗau wannan kabar mun kenan da binaina kenan a nan sai dai a yi kirdada kamar yadda manzon Allah ya faɗa kenan shine a yi kirdada a ga ta yi tiya nawa idan aka yi hashashe kenan a lokacin nan sai ka auna masa gwargwadon hashashen da aka yi amma ka nuna masa tarin da biyu bushashe shi ka kaɗan wannan kenan ka barin wannan baya halatta shine ya ce al'ariyatu la ta kunu illa bil kaili min at-tamri yadan bi yadi wa la ta kunu bil hizab yace ita ariya cinikinta kenan baya kasancewa sai da dabino aunanne kuma hannu da hannu kenan lokacin da kuka zo kuka yi hashashe take yanke za ka ɗauka ka bashi ba maganar cewa ba sai in na yanke da binu na in ya bushe in baka a'a hannu da hannu za a yi menene shi hannun shi ya fita daga sha'anin da binnan da ka bashi kenan shine shi ma ya damka maka take yanke lokacin da ka bashi kenan daga ran nan kenan sai ya taka burki game da shiga ma gona shine yace wala takunu bil jizab ba ta kasancewa da baga kenan ciniki da ba ka ba da baga tarin da bino baya halatta sai yace wa mimma yuqawwihi na daga cikin abin da ke karfafa wannan ma'ana qaulu sahib ibn abi hasma bil ausqil muwassaqa shine yake cewa bil ausqil muwassaqa kenan da wuski wanda yake abun aunawa kenan a shi kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame bil'ausuk al-muwassaka sannan sai ce wa qala ibn ishaq wato ibn ishaq ya faɗa a cikin hadisin sa shine yake cewa cikin hadisin sa riwaya ta nafi daga ibn umar Allah ya kara musu yadda ibn umar yake cewa kanatil araya an yuriya rajulu rajula fi malihi an-nakhla wan naqlatayn ya ce ma'anarta shine mutum da ya kayi ma mutum kyautar dabino ɗaya ko dabino biyu wato daga cikin gonarsa mal ana abin da ake nihi bustan kenan gona domin gona dukiya ce shine ya ce an yi wuriyar rajulun rajula shine mutum da ya kama mutum kyauta ta annaklata wato itaciyar dabino ɗaya wannaklata ne ko kuma biyu fi malihi a cikin gonarsa domin galibi in mabukaci ne sai a ɗauka wannan a bashi kenan gindin da bino ɗaya a ce masa je ka ringa yankar wannan maga har ta ƙare ko a bashi biyu amma bai takaita ba akan haka wani yana iya ba da biyar wani yana iya ba da goma wani yana iya ba da sama da haka domin za ka samu wata gonar gindin icce na dabino sai ka samu dubunnai sun wuce a lissafa sai ka samu wani yana da sama da dabino dubu a cikin gonar shi ko sama ƙasa da haka ko sama da haka ina misali yanzu dan mai dabino dubu ya ba da goma ko ya ba da ashirin kamar bai yi komai ba ko dari aka hudda a cikin dubu ba wani abu ne ba wanda yake mai yawa to misali ne a nan yayi ce wani yakan ba da ɗaya ce akan ba da ɗaya ko biyu shi dai gwargwadon abin da za a ba mabukacin kenan kaga a ɗaya ko biyu wannan duka damun baya kai kamar wusuki biyar duk 'ya'yan da zai yi وقال يزيد يزيد ابن هارون رواية daga سفيان ابن حسين sai yake cewa al'araya nakalun kanat tuhabu lil masaki yace ita araya da binnai ne wanda ake yin kyautar su ga talakawa mabukata fala yastati'una an yantadhiru biha amma ba su da halin da za su iya jiran cewa sai da binan ya bushe an gane ko in ya bushe sannan su je su yanka su me yasa saboda suna da bukata fa rukhisa lahum sai aka musu rangwamen an yabi uha su sayar da wannan maga da aka musu kyautarta bi ma sha'u min tamr da iya abinda suka zo suka so kenan na dabino bushashe kaga wannan tafsiri yana nuna cewa ba sai shi mai gonar shi kadai yake da yancin ya faɗa ga wanda ya masa kyautar cewa ya zo ya bashi bushashen dabino a a shi kanshi wanda aka masa kyautar in ya ga ya fi bukatar dabinon bushashe kenan zai iya faɗa ma mai gonar me yasa saboda ba zai iya jiran cewa sai dabina ya bushe sannan ya zo yanka shine yace nakhlun dabinnai ne kana tuhabu lil masakin wanda ya kasance akan yi kyautar su ne ga miskinai fala yastati'una su miskinnan ba sa iya an yanta zirubi ha su yi jiran cewa sai ya bushe su zo su yanka kenan su kawai su suke su biya bukatunsu saboda mabukata ne wa rukhisa lahum sai aka musu rangwamen an yabi uha su sayar da wannan maga da aka musu kyautarta bi ma sha'u min tamri da abin da suka so kenan na dabino wanda yake bushashe shine na malam sai zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar daga Zaid ibn Sabit Allah ya yarda da su cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rakhasa fil araya an tuba bi kharsiha kaila kaila wato lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame game da araya a sayar da ita bi kharsiha game da kirdadar ta kailan wato da dabino wanda yake aunanne kaga dan haka a can ibn Idris yake cewa wala takunu bil jizar wato ba ta halatta kenan da dabino wanda yake baga kenan wanda yake tare ba a san ba gwargwadon shi baya halatta dan haka anan shine yace an tuba abi kharsiha kailan kenan a sayar da ita wannan a raya da kirdadar da aka yi kailan ga dabino wanda yake aunan ne kenan sai a ce misali ya yi tiya tamanin kenan in ya yi tiya tamanin kenan sai a auna tiya tamanin a bada ƙalan musa bin uquba musa bin uquba ke cewa wala araya na khlatun ita araya wato da binnai ne ma'alumatun waɗanda suke sanannu kenan shi wanda ya maka ya zo ya ayyana maka da binu da wannan da wannan da wannan da wannan ko kuma daga nan zuwa can kenan sanannu ne ya riga ya ayyana maka ba haka ba kawai a cikin gona ta na baka iccen da binu kaza ka je ka yanki aya to a cikin gonar wanne ne wani ya fi wani aya kenan a nan ya zamanto na halati ne da binnai ne waɗanda suke sanannu sai ya ce ta atiha wa tashtariha wanda za ka zo kai mai gonar ka kalla ka ga iya abin da zai yi a yi hashashe sannan ka saya ka bashi da binu wanda yake bushe shi to don haka a takaice dai wannan shine ma'anarta kenan shi al'imamu malik allah ya ji kansa kamar yadda bayani ya gabata ya takaita cinikin tsakanin mai gona da wanda shi aka masa kyautar to amma tare da cewa wasu daga cikin magabata irin su al'imamu shafi'i talakawa mabukata wanda suna da abin saya ma'ana suna da dabinan da za su iya badawa a basu amma ba su da kudaden da za su iya ɗauka su bayar to wannan su ma an halatta musu saboda bukata ce kenan abin da bai kai wusuki biyar kenan suna iya badawa amma in ya kai wusuki biyar a magana mafi rinjaye kenan baya dacewa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك